أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkamu da sake saduwa a darasinmu da muke gabatarwa a nan masallaci na institute eem da yake da fas da mai kadizal a nan garin yamai a nijar kenan a darussan da muke gabatarwa akan mukaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ta sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a sadin da ya gabata malam ya kare muna bayani cikin babul bayan kuma muka kai karshen wannan wato mukaddima haka ne to a wannan sati mun bijiro da ɗansu bayanai sai lokaci ya muna halinsa to abinda nake so ga 'yan uwa waɗannan bayanai kamar su ne za su zamanto kamar ƙarshen karatu akwai abubuwan da suke da muhimmanci waɗanda yana da kyau a fahimce su kuma waɗannan abubuwan watakila sai ka yi bincike cikin littattafai allah bai sa ka ci karo da su ba to su ne nake son mu ƙara liƙewa da bayani kan tun da muna babi ne na bayan abubuwan da suna da muhimmanci waɗanda wani lokacin za ka iske cikin littattafai daban-daban rarrabe to kaga tana baka da ɗan littattafan amma idan aka tattaro su aka haɗo su aka ɗora su wuri guda kama an haɗo maka wato aiki ne na waɗansu littattafai daban-daban kuma abubuwa masu tsada to shi yasa nake son mu yi haƙuri mu ƙare waɗannan bayanan sati mai zuwa kamar gobe ne in akwai rayuwa littattafanmu za mu dawo kansu kuma wannan mu zakirakin da kuke gani da kaura karatuttuka an yi ɗauka an aji daga baya kana da damar da zaka komawa ka bi su ɗai bayan ɗaya sabanin mutanen da suka gabace mu ba su da wannan dama allah ba su irin wannan ba mu muna iya rubuta mu aji kuma muna iya ɗauka mu aji su kuma suna iya rubuta amma ba su iya ɗauka mun fahimci wannan to muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan zamu karatu zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'ala ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya wannan wata muzakkira ce wadda ɗaya daga cikin dakatira Ahmad bin Muhammad al-Buraidi ya rubuta amma ina so in tsamiki in tsamike waɗansu fa'idodi da ke ciki sai in ƙara muku da waɗansu bincike da na gabatas waɗansu matsaloli ne masu muhimmanci insha Allahu rabbul alami mun fahimta ko yawwa nan duk mai tafsirin qur'ani da alqur'ani tafsirul qur'ani bil qur'ani wanga bayanin malam bai kawo shi ba a zahiri amma wanga ga ɗalibi ya fi kusa shine ya za mu yi mu kulla alaka tsakanin aya da aya mu yi tafsirinta ai an ce tafsirin ƙura'ar bil ƙura'ar ko to waɗanne hanyoyi ne malamai suke bi su kulla alaka tsakanin aya da aya haka ba sani ba to amma yanzu da ka fahimci wannan kenan yanzu ka san ga hanyoyin da ake bi a kulla alakar to sai ya maka saurashin alakar ta inganta ko bata inganta ba wa yake zai hankalta ma wannan babu to shi mu'tabad ana kiran su mu'tamadur rabtu bainal ayat abinda malamai da shi suke dogara wajen hada alaka tsakanin aya da aya na farko annahu al-awwal mu'tamadun zahirun wa wadihun akwai wanda a zahiri yake sannan kuma akwai wato mu'tamadun khafiyun yahtaju ila i'mal adh-dhihn akwai da yana bukatar sai an aikatar da kokula mana an yi zurfin tunani shine i'mal anan wa diqqa fi bayani wajhi kuma sai an wato zarfafa an gane ko dukka an tantance wajen bayanin ta ina waɗannan alaƙo wato ayar sun ka samu alaƙoƙi ina fata an fahimci to malamai suke cewa irin wannan alaƙa wadda take da ƙiƙa wajen malamai su yi bayanin alaƙa tsakanin aya da aya wani lokacin kuma malamai suna kafa hujja ne da tamkar ayoyi wanda shi za mu zo mu bayani kan shi shi idan na kawo aya babu wani lafazi cikinta wanda ya ɓoyu sai na kawo wata aya da ta kawo irin ma'anarta shin wannan tafsirin qur'ani bil qur'ani ne ko ko min babin tawassuli ta akidi ne misali Allah ya ce kafirai sun ce wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqina to wannan aya ai ta zo wurare daban-daban to yanzu da zan kawo wannan ayar sai in ce ta zo wurare kaza in karanta su shin wannan tafsiri ne ko ko dai ta'kidi ne ni ta'kidi ne mun fahimci wannan to amma da an samu dan bambanci tsakankanin su kadan to tafsiri ne shi yasa waɗanda suke ganin wannan kamar bai shiga cikin tafsirul qur'ani bil qur'an a'a ayoyi akwai lokacin da ma'anarsu take kama da juna amma akwai lafuzzan da sun ka bambanta cikin su to cikin lafazin aka fitar da sabon ma'ana zan da baku misali kuma ido hankalinku da kyau cikin suratu ali imran zakariya ya ce rabbi anna ya kunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru ya ce mi umra'ati aqir matata ta kasance bakarariya ba ta haihuwa ba shi kenan ba a cikin suratul maryam sai ce mi rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba sai ce mi wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i sai ce mi wa kanat imra'ati aqira to anan wani sai ce ai ta'kidi na an kai ai ba ta'kidi bane domin can wamra'ati aqira ya nuna ba ta haihuwa wa kanat imra'ati ya nuna tun can da da da da ba lokacin tsohonta ba ta haihuwa ya kanat ta kasance kaga wani sai zan tsammanin ta akidi na kai ba ta akidi bane to shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri ce a irin waɗannan ayoyin masu kama da juna ai ba ba tafsirin Qur'ani bil Qur'ani bane waye ga maka da kaji wata bako kalma ta zo inda ta bambanta ma'ana to an yi tafsiri don an ƙara samun sabo wata ma'ana kun fahimci wannan shi yasa nake son mu yi hattara da wannan to yanzu za mu je aujuhu tafsirul Qur'ani bil Qur'an ina fata an fahimci ni akwai aujo kuma akwai mu'tamadun rabt ina fata an fahimci ni to mu'tamadun rabt kin nan kamar nan banga ya kawo shi ba kai tsaye amma ban sani ba can zuwa gaba tana yawa zai kawo shi ko ba zai kawo shi ba to amma mu bar wannan mu haɗe shi da bakinmu in can mun cin mai mu ƙetare shi ko mu ce gashi nan in ba mu gane ba kuma mu haɗe shi don kan mu tashi haka nan sannan sai mu yi bayanin aujo daga nan in mun kare wannan sai wancan bayanai da ni kuma zan kara muku da su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ban gane su ba nan gani dai mu tamar rabta dai kawai na gani amma shi wancan bayanin dai na taba ganin shi kuma na san shi kuma ban san inda shi ya rubuta shi ba amma dai bai da kyau mu bar shi don kaga ta tahiya da nika yi har yanzu ban gani shi ba eh ka ku ga akwai matsala wallahi ban gane ba ai man biya a'a tunda Allah sai na cikin kana ni ina ruwana ai ni shesa ni ban yarda ba ko da na karanta littafi mafi yawanci abun da da muhimmanci suna nan gakka taba yarda in ka karanta littafi samu crayon pencil duk wurin da da muhimmanci sa alama kuma ka koma can harkon littafi safha ta kaza sai ka sa number to in ka zo in shekara ɗari kai da ka ɗauko littafin abubuwan da adda muhimmanci sai ka duba cikin safha ta kaza na rubuta safha ta 25 sai in duba menene ta 30 na rubuta kaza menene ko kuma sai in bi littafin ɗaya bayan ɗaya wuri kaza na sa alama me yasa ni sa wannan alama amma kai ta karatu haka sagaga shi yasa ba kwa jin daɗin karatun kuma abubuwan da kun ka karanta shekaru aru aru sai su tafi su in kana karatu ba tare da kana sawa alama ba ko ishara ko ƙarin bayani kamar zub da karatu ne kake yi tunda in ka aje littafin gobe ka zo neman abu kaza sai ka ce cikin littafi kaza a ina yake babu wallahi mu koyi yadda ake karatu turawa suna karantar da wannan yanzu literature ana karatu sai akwai madalibai akwai inda ake jan layi wai jan layin nan wurin da adda muhimmanci kan wata mas'ala malaman mu gabata ba haka suke ba domin shi ilimi yana da wani abu akwai wanda Allah ba shi karfin har da cewa in ya haddace abu ya tsaya to hadda kamar da ni uku bayani ko ka haddace lafazin abu ko ka haddace lafazi da ma'ana ko ka haddace wurin da abu yake lokacin da ka bukace shi kana iya komawa to in ba ka da wannan yanzu kun ga yanzu littafin nan na taɓa karatun shi na sa wasu alamomi da na ɗauko sai na tuna da wani abu to shi yasa yin karatu babu alama kamar kana zub da karatu ne ka linka samun pencil ko crayon ko critorian irin wannan wanda muke aiki da shi gashi nan ba bik na ba crayon da ba ni iya karatu in ba da shi ba duk littafin da nake karantawa ina sawa shi yasa kuke ganin da na tashi ni dauko in ba ba cikin kai na yake ba to da na diba littafin daidai wuri kaza na sa alama bai sani sa alama wannan wuri wani lokacin kuma sai in bude farkon littafin in rubuta safha ta kaza akwai abu kaza da na dauko littafin na buda daidai wurin ina iya gane inda abin yake shi yasa ake kira akwai littattafai da malamai sun kai alqira'atul muthmira ku nemi littattafan da suke nuna maka yadda za ka yi kira'a karatu mai amfani in ba haka ba wallahi sai ka ta karatu ka bata lokaci mas'ala ce ta azumi to ɗauko littafi talatin na fiƙi diba babin azumi sai ka samu duk ra'ayukan malamai musamman a mazhabobi daban-daban ka huta aya ce ta alkur'ani to diba kore tafsiri gwargwadon abinda suka faɗa in sun kai tafsiri ɗari to kawo su buɗe ayar abu na farko in ka samu ra'ayi na farko to rubuta shi to da ka samu ra'ayin da ya saba mai to shi ko sai ka mai da shi gefe to yanzu in ka ɗauko tafsiri da ibnu jarir tabari ga yadda fassara aya to yanzu in ka samu tafsiri talatin bayan ibnu jarir tabari kaga duk ra'ayinsu guda ne ba a buƙatar duk sai ka kawo lafuzzan su sai ka ce ibarar wane da wane da wane da wane da wane da wane ta bambanta amma duk ma'ana guda ce to in ka samu ra'ayi sabanin wannan kuma su ko sai ka maida su nan su ma in sun kai su ɗari sai ka maida su da wane da wane da wane da wane da wane su ko ibarar su ta bambanta amma duk ma'anar ra'ayinsu guda ce to a ƙarshe shin za mu iya haɗa waɗannan maganganun ko ba za mu iya ba in za a iya haɗa su sai ka ce to ga yadda za mu haɗa su in ba za a iya ba sai ka rinja da wani ra'ayi akan wani dalili daga nan ka tashi da fahimtar littafi ta kai ɗari ko tamanin a lokaci ɗaya in babu wannan babu karatu shi yasa wani in ya fara bahasi cikin wata shida ya ƙare wani sai shi shekara uku bahasin kuma bai yi ba saboda bai san ƙa'idodin da ake bi ba a yi karatun kuna fahimta ta kowane littafi yana da babin da an ka yi shi yana da fannin da aka yi shi yana da fasulla cikin shi a'a ba ɗaukar littafi da kai bayan kana bincike kawai kai cewa kai ta karatu haka cin abin da kake so mm tunda mas'alar tana da alaka da aqida to ga littafin aqida littafin nan yana da abwab yana da fihras kana budawa cikin fihras babin da kake son kai bincike shi kana yawa magana kan shi sai ka duba gani cikin wuri kaza shikenan sai ka dauki abin ka dana ka karanta muqaddima ka karanta fihras kamar ka karanta littafi ne a jumlaci in babu wannan babu karatu mun gane wannan to mu'tamadun rabta da ya kawo shine cewa abu hudu ne suke hada ayoyin alkur'ani balma ko cikin hadisai na kai balma ko cikin wani fanni da in dai bincike ne na ilimi abu hudu suke hada su mu rike da kyau na farko al-lafzu lafazi da lafazi ya zamanto iri daya ko ko sun zamanto mushtaqqatun daga asali guda ne kaga da zahaba da yazhabu da zahibun an gane ko da mazhubun bihi da zahaban an gane ko da mazhab duk dai daga cikin kalma guda suka samu asali ɗai kenan amma da zahaba da zahaba duk iri ɗai ne ko ba haka nan bari ko kuma ya zamanto alma'na lafazi bai hada su ba amma mi ya hada su ma'ana misali zahaba mi abu zahaba to mashaha to yas'aha ɗati lafazi guda ne mai hada su ma'ana to abu na uku alƙissa ba da labari ƙissa annabi musa akwai ta cikin bakar ko babu to in muka zo cikin nisa'i akwai ta ko babu akwai ƙissan musa akwai labarin musa ko da yana da yawa ko da ɗan kaɗan wanda duk ya ce babu mumunci akwai akwai labarin annabi musa ko da bai da yawa a yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban faƙad sa'alu Musa cikin wacce sura ne a wai batu mun ji wannan ƙisar annabi Musa ko mu ce labarin annabi Musa ko da mai yawa ne ko ɗan kaɗan bai zo ba a cikin suratul araf to madalla bai zo ba a cikin suratul shu'ara'i bai zo ba a cikin suratul ƙasas bai zo ba a cikin suratul yunus da sauran surori in ka ɗoka su zariyat su walfajir akwai zancen fir'auna to a nan mi zai haɗa su waɗanga duk abubuwan shi ne ƙissa ƙissa annabi musa ko kuma a'a ƙissa annabawa a ina ne suka dace a ina ne suka rarraba don annabawa sun yi da'awa kan mi farko abin da suka fara da'awa da shi لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لهم من اله ما- اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قصوشي ne daban-daban amma sun yi ittifaki wajen mi wajen fara da'awa da tauhidi amma sun rarraba ta fuska kowane annabi yana fara bayanin matsalar da ta yi kabari ne a cikin al'ummarsa Nuh misali annabi Shu'aib matsalar ta ya kamari a cikin al'umma su shine tauye mudu shi sassa da yace ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru sace wala tanqusul mikyala wal mizana sai fara da shi annabi Lutu matsalar ta ya kamari bayan shirka sai mi sai luwadi sai ce ata'tuna dhukrana min al'alamin kaji shi wanda ta yi matsalar ta fi abin nan ta yi damun shi ashe da iya bayan tauhidi kuma shi hada da wata matsaloli waɗanda an manya don ba a iya magance matsalolin mutane a duniya kwata-kwata sai dai a yi musu bayani wanda an darban bari shi bari muna jami'a akwai wani malami lokacin muna waɗansu shekaru da yake ba gabana aka yi ba shine cewa in kana koyon bincike kun san ana koya maka unwani yadda kake zaben unwani kuma a nuna maka wanga bahasi yayi fadi kwarai da gaskiya kamata ka rage ko ka kara ga abin da ya kamata ka kara ko ka rage ana koya maka yadda ake bahasi to shi ne dalibi to irin wannan kuma da yake da jami- kamar dalibai ne a jami'a idan za a koya muna to za a yi kokari ne shine malami ya kasance in ka zabi unwani zai kira ka gaban mutane a tattauna da kai kun fahimta saboda wannan zai sa ka gane yadda ake yi to shi kenan wani ɗalibin ilimi sai rubuta bahaskin da zai yi mashakilul musulmi to yana ɗaukar takarda ne da sunan mutum ina ganin sai kira wani na ɗalibi na adda mashakilul musulmi ko kuwa kira sunan ɗalibin ban sani ba ko ya rubuta sunan shi sai ya ce gashi ya zo ya tsaye ya ce hadal bahas lawish ta ma'atid duniya kulluha ila an ta kuma sa'a la yasa tuna yin guru hadal bahas matsalolin musulmi ko na ungo ko ɗaya ba sai ka shekara dubu kana rudawa yau sai wannan gaba hasi zai kare ba to kaga ana koya ma hududul bahas da ahammiyatul bahas da asbabul bahas da alaqatuhu in kana hunaka dirasatun sabiqa wanda duk ana koya maka yadda ake bincike ne saboda lokacin ka kada kada wani ya zamanto kai karatu mai yawa yafi ka amfanuwa da lokaci in baka san irin waɗannan ba za a kware ka cikin ilimi kwarai da gaske za a koya maka ga yadda za a yi in an baka bincike dubu ga yadda za kai ka kare su ko da lokaci ya kure maka to ga littafin da zaka doka kakkakkakka kake yanzu ka hada wannan gobe in za a yi wani wallahi in kwana dubu za a yi ana bincike an ka baka maudu'i dubu in ka gane waɗannan ka'idodin kullum kana iya yin karatu da izinin Allah to kenan mu'tamadur rabt mun ka ce ko ya zamanto Allah ko al-ma'ana ko al-qissa ko al-mi al-hukm shine hukunci hukuncin jini ya zo cikin suratu al-an'am bai zo ba a cikin suratul ma'ida bai zo ba a cikin suratul bakara bai zo a cikin suratul nahl ba me ya hada su kasancewa su hukunci ɗaya ne bayan lafafi to kuma ga galibi malamai na fiqh su suke kula da wannan to anan yanzu kafin mu ci gaba da bayani saboda wanga shi za mu kare shi sannan lokaci ya bada dama bayan sallah wancan sai mu ɗauko shi mu karasa shi in kuma Allah ya sama akwai sauran lokaci wancan muna iya fara taɓa shi yanzu mu ɗauki misali duk wanda a wurin ga yanzu wani ya ba mu misali kai da kanka za ka ja aya ka zaɓi ayar da kake so duk cikin alkur'ani kun fahimce ni saboda in za a ba da misali kai ya zamanto ni zan bayarwa a ce na shirya kai da kanka za ka ba da aya sai a gwada maka yadda za a yi waɗanda abubuwa su yi tasiri duk ayar da kake so cikin ƙur'ani ka zaɓi inda ya maka daɗi ka kawo ara ma fara da kai ba mu aya guda ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen to kaga qul wagga aya ce wadda ta bude da fi'ilul amri qul ka fada ka fahimce ni to cikin qur'ani akwai abubuwan da an ka umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da su daga nan sun zama maudu'i sannan duk inda fi'ili na ƙala ya ce to ya zama to maudu'i cikin ƙur'ani akwai magana ta Allah wanda yake kai tsaye ne akwai maganganu waɗanda Allah ya haƙaito na annabawa akwai na kafirai duk abin da ya haɗa su alƙawlu nan aƙida za ta shigo domin akwai maganganu za mu bambanta tsakanin maganar Allah da mi da maganar bayi sannan cikin ƙur'ani alƙaunu kala biyu ne an gane ko akwai duk ƙur'ani ana cewa maganar wace to kuma an ce wa ƙala fir'aunu shin Allah na ce ko fir'auna wa ƙala fir'aunu zaruni aqtul musa Allah na ce a bar shi kashe annabi musa ko fir'auna to kaga ana danganta shi zuwa ga Allah saboda maganar Allah ce ana danganta shi zuwa ga Fir'auna saboda ma'anan maganar ta Fir'auna ce shi Fir'auna ai ba da larabci ke magana ba baki ne oh to kul hadhihi sabili hadhihi ismul ishara ne hadhihi nawa a akwai cikin Qur'ani ismul ishara da hadha da hadhihi da ulaika nawa akwai cikin Qur'ani kuma menene alaka tsakanin su menene hikimar amfani da su cikin alkur'ani sabili sabili sabili ya zo cikin qur'ani sannan nau'i na sabili a akwai kalal akalla sai ka samu sabili guda biyu na kware da mummuna wa in yaro sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaro sabilar ghayy yattakhiduhu sabila nan duk talafazi na nika bi maka ko ba haka ba ala basiratin ana wa manitta ba ni ala harafi da najarra so nawa cikin qur'ani ma'ana nawa yake dauka ana nawa yazo cikin qur'ani ma'ana nawa yake dauka akwai inda yake zuwa da ma'ana ta alkhairi akwai inda yake zuwa da ma'ana ta sharri shedan yace ana khairun minhu magana ta baci ana wa manitta ba ni sannan damirur raf'il mutaharrik me yasa yake zuwa ma'ana nawa yake zuwa cikin qur'ani kaga zai iya zakkuwa mubtada zai iya zakuwa littakidi ina fata an fahimci gashi nan dai to yanzu bayan wannan ala basiratin ana wa man ittaba'ani man ismul mawsul ne ismul mawsul kuma nawa akwai cikin qur'ani man man man man ma ma ma ma alladhi alladhi allati allai ma'ana nawa suke dauka min siyaghil umum wa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah nan tasbihi na Allah ya za ake tasbihin shi ya zo madi ya zo mudari ya zo amri yusabbihu lillahi sabbaha lillahi sabbih isma rabbikal a'la fasabbih bismi rabbikal azim ka gani wannan to bayan wannan kuma wa ma ana minal mushriki ni ba ni daga cikin mushrikai wannan abin da ke so in nuna maka mufradat kin kawai kalima ta shirka da nau'in shirka ko so nawa ta zo kuma yadda zaka kulla alaka duk inda kalima ta shirka ta zo cikin Qur'ani tana da alaka da wannan to yanzu abu na biyu sai ka ɗauki alma'ana jumlolin ma'ana kalima tana iya zakkowa da ita da wata ma'anar su ɗaya ma'anar su ɗaya amma kuma lafazin su ba guda ba ne ka fahimta yanzu misali Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bashirin ladina amanu kai bushara wanda sun kai imani yin bushara da mi ake shi da mi da baki ko to ai shi ma irin kulni umarni ne na ya isar da wannan magana to duk inda an ka umarce shi da ya faɗi wata magana suna da alaƙa da wannan ta fuskar ma'ana ballir ka isar da saƙo ko ba haka nan bane to duk ayoyin ƙur'ani inda an ka ce ya isar da saƙo tun daga alhamdu har zuwa nasi duk isar da saƙo ne yayi ballir ma unzila ilayka min rabbik mun fahimci wannan to yanzu wato kul hadhihi sabili nan kai ishara zuwa ga hanya ta wannan hanya ita ce mi ita ce ta da'awa kaga daga nan an samu ma'ana ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah to kaga wannan da'awa ya ake da'awa duk ka'idodin da mai da'awa kamata ya kiyaye na lokaci da irin littafin da suka bayani kan da'awa sun shiga cikin wannan ala basiratin shi na da cikin sharuɗan da'awa ana wa manitta ba'ani basira duk inda kalma ta basira ta zo da basira ta kallo ta ido da basira ta mi ta zuciya duk sun shiga ciki wa subhanallahi wa ma'ana minal mushriki to sannan kuma yanzu in ka ajiye su kuma zuwa ga al-hukm ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira to wannan basirat duk irin ka'idodin da za a bi ayi da awata ce nasara ita ce yabbi to duk sun shiga cikin irin wannan duk usulubi na da'awa ya shiga cikin ala basira ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sannan bashiran wa nadhira haka kamata da'a ya kasance uslubu targhib wa tarhib haka ne ya kamata kai amfani su irin yadda ya amfani da su mun fahimci wannan sannan sai al qissa an gane ko tunda hukunci nan ya zo alƙissa ƙissa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ta zo daban-daban a cikin alƙur'ani kuma sai ka kakasa ta ƙissa misali wadda ta shafi yaƙe-yaƙen shi ƙissa wadda ta shafi hijira ayoyin da suka bayani kan hijira ƙissa wadda ta shafi kaza kuma kowane annabi sai ka fitar mashi da wani janibi a ina ne suka haɗu a ina ne suka rarraba wannan na ɗan baku misali wani ba mu misali na biyu a gurguje sai mu ɗauki waɗancan ƙa'idodin da ba da ya faɗa na'am wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to mu dauki nan wa tasimu bi hablillahi kawai wa tasimu da nufin ku yiriku bi hablillah da igiyar Allah wanda yanzu suna nuna ayi riko da mi da alqur'ani ko mu ce musulunci wasu sun ce hablillahi musulunci wasu sun ce alqur'ani gashi nan dai wala tafarraqu kada ku mi kada ku rarraba to kaga da riko duk ayoyin da suke nuna cewa kada a rabu ayi riko da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam suna shiga karkashin wannan ina fata an fahimce ni al-i'tisam shine riko in mun ci riko da addinin musulunci ah la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bi at-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa na Allah ya hudi yadda ake riko da shi ya getta shi mun fahimci wannan to sannan kuma sai mi wala tafarraqu hani ne shi kuma wannan kaga al-amru wan nahyi nan sai ka koma ma ma'ana umurni ne yanzu cikin al-qur'ani ya za mu tabbatar da su hari nawa ya zo cikin alkur'ani ya za mu nisance su nan duk umarnin da ya zo cikin qur'ani sai ka haɗo shi tun daga inda Allah ya ce wa abudullahi wala tushriku bi shay'a umarni ne Allah wa bashiril ladina amanu an ce yi bushara umarni ne Allah ya za mu yi bushara da addinin musulunci wa amilu salihati an ce umarni ne gargadi kai gargadi wa anzir ya ne ya kamata mu yi gargadi fa salli li rabbika an ce yi sallah ya ne ya kamata mu yi sallah duk umarnin da ya zo cikin Qur'ani kwasa shi gaba daya duk halin da ya zo wala tafarraqu kada ku rarraba kwasa shi gaba daya halin da ya zo cikin Qur'ani sannan nau'in na hali na haramci na ko na karahiya umarnin na wajibci na ko ko na bada zabi na ko na ibaha haka ne zaka yi to ya baka mawdu ai haka ne zaka fitar da su min haythu al-lafz wa min haythu al-ma'na ina fatan ku fahimci wallahu ta'ala alam to don haka dai ka rike duk alaka tsakanin maudu'i da maudu'i kuma da an baka shi ka samu ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu mahalluhu da sauran abin da ya kama da haka almawani da tawafur shurut wa intifa'ul mawani ko menene sai ga karatu ya zo maka da sauki ba mu mai baka wahala da izinin Allah to yanzu wannan dai na dan bada dai misallai ne na mu'tamadur rabt guda hudu da an ka kawo ni dai bakin su dan banga lokacin da dai kawo su ba amma dai zan tafi ku rike yanzu za mu zo ne akan aujuhu tafsirin qur'ani bil qur'an hanyoyin da ake bi ana tafsirin qur'ani da qur'ani ya kawo ina ganin kusan guda 21 duk zan ba ku su a gurguje na farko tafsiru ma jaa mujazan fi mawdi'in bima jaa mabsutan fi mawdi'in akhar wani abu ya zo takaice cikin alqur'ani wani lokacin sai a fada shi an gane ko misalin shi Allah ya ce walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kiratar khasihin kaga da kun san labarin waɗanda sun ta'addanci ranar asaba faj'alna hana kala lima bayna dayha wa khalfaha mu'idatan lil muttaqin aya bi afka cikin bakara cikin nisa'i an dan kawo bayani akan su wa qulna lahum udkhulul baba subran wa qulna lahum la ta'du fi sabt an ka bayanin su amin a takeice amma cikin a'raf sai an ka fassala shi mabsutan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ومعذرة إلى ربكم وتكراء ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به فلما قاسونا دي أتوا عمانه عنه دون أي تفصيل ونكسة لكن نبي حمل العام على الخاص wannan ba sai mun yi bayani ba mai yawa akan nau'ul am da amun baqin alamu umumihi da amun makhsus da amun urida bihi khusus wannan duka ba sai mun mun taba bayani kan shi amma nan abinda zamu ci an gane ko tunda am yana da mukhassis akwai mukhassis muntasil da munfasil wannan duk cikin karatu ma da mun kai abun fere an yi bayanin su ina fata an fahimce abinda zai taksisin wani abu ko zaman to tare suke ko zaman to ya rarraba ina fata an fahimce dan an ce muttasil kamar sifa muttasil ce yan an ce muttasil kamar istithna'i kamar sharadi an gane ko duka tare da abin suke amma akwai munfasil wanda cikin wani wuri yake to wannan ba sai mun abin nan ba almuhim misali Allah subhanahu wata'ala ce wa atun nisaa sadaqatihim da nihla a ba mata sadakin su ko baka nan bane to ainan mace ko wace iri ta shiga ciki da wadda an baliga da wadda aka karama duk dai tana da cin nisabu an gane ko amma sai Allah ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu mahani'an mari'a in sun ka yafe muku wani abu sai malamai suka ce makhsusun ne da mi da albaligha ar-rashida karamar yarinya ba ta shiga ciki ka taba jin wanga kaga taksisi na kaga yadda malamai suka kada mutun cikin rami in baka tsaya ba na biyu misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an an gane ko wala ya halu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an Allah ya haramta muku mace in kun ka aure ta ku karbi wani abu daga gare ta bayan an yi aure ko ba ka ran bane ko ba ka ran bane ka aure mace daga baya kai wata dubara da kai ka amshi wani abu ai bai dace ba ko ba ka ran bane sai Allah ce to fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi don ya ce cikin nisa'i wa in arattu mustibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintaran sai ce mi fala ta'khudhu minhu shay'a kaga nan ya ce ba a amsa komai amma sai tafsirin shi ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bih sai ai tafsirin shi da wannan hali in ba haka nan ba sai a ce babu halin da za a amsa karba wani abu gare ta mun fahimci wannan misali Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaykumul maytatu amni duk abin da an mushe an haramta shi ko ba karan bane hadisi ya zo ya fitar da mi aljarad walhut ko ba karan bane duk abin da ayan mutu ba kai kai yanka shi ba to amma an yi taksishin shi da alkur'ani fakulu mimma amsakna alaikum in ka aika karenka kace bismillah ko da ka zo ya kashi za a ci ko ba za a ci ba kai taksishin maita take wannan maita ka taba yi tau misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhurin wa ashara idan mace mijinta ya mutu ko ba karan bane allazina nan ya shafi dukkan mazaje yatawaffawna minkum wadanda sun ka mutu sun ka bar mata za su zama wata hudu da kwana goma bayan wacce wadda ta ci shekara daya mun yi bayanin wasu sun ce an shafe wannan hukunci sun ka ce a tara da zabi tana so ta shekara daya to ya shafi dukkan mata ko duk mace mijinta ya mutu sai mu ce za ta yi wata hudu da kwana nawa goma banda mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna mace ta yanzu tana da ciki da wata ɗaya sai mijinta ya mutu sai ka ce wata hudu da kwana goma sai an kai wata hudu da kwana goma ciki ya haito na korako kaka za a yi ka ga fata wadda za ka basuwa wallahi ka faɗa cikin rani sai ka yi tafsisin daban da mace mai ciki ba ta auruwa a ran ma sannan kuma ga ciki da koroko iya ka gani tau abu na uku alwajhu thalith hamlul mujmali alal mubin abin da zo a dunkule sai a zo a kawo wanda ya bayyana shi mallan duk cikin muqaddima ya kawo muna shi ko ba haka nan bane ina fata an fahimce ni al-ijmal yana da asba ka koma cikin littafin dirasatun fi usul tafsir na professor na tafsiri na wato kabiri musi ya faɗaɗa bayani kan al-ijmal da sauransu dan littafi ne wanda in dalibin ilimi ya talhisin niqat kin shi zai samu fa'idodi da dama abu zai zamanto mujmal shi kuma bayanin mujmal qad yaqa'u al-mujmal wa bayanul mujmal qad yaqa'u muttasilan tana yiwa abu ya zo wanda zai bayyana abin da ya zo a dunkule zai zamanto tare suke وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ستمي من الفجر كذا متصل ne kai tsaye nuna abin da ake nuna khaytul abin da khaytul abin min al-fajr wa qad yaqa'u munfasilan fi ayatin ukhra yana yiwa abin da zai fassara shi zai zo ne cikin wata aya ta daban ko ba ka dan bane da Allah ya ce at-talaqu marratan saki biyu ne sai kuka ce a'a ai shi Allah ya ce cikin Qur'ani ce sakin mace biyu ne amma da Allah ya ce fa in tallaqaha fala ta hillu lahu min ba'du sace mi hatta tankiha zawjan ghayra malamai sun kace fa innaha bayyanat anna al murad bihi at talaq alladhi tumlaku ar raj'atu ba'dahu walaula ha lakana al kullu munhasran fi al talqatayn inda ba ka da madidar mutum sai mata ta bi shikenan dan ya ce marrata ne amma da ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du ai ba'da talqatay ha na'am bayan saki biyu shikenan shi da abin da ake nufi kenan saki sai da mutu nawa uku amma inda mun dauke ga aya ita kadai da saki biyu ne ake mamaci don marrata ne ce an fahimci wannan kaga na hamlul mujmal al mubin hamlul mubham ala al wadih mun taba bayanin cewa shi al mujmal al mubham a'ammu min al mujmal kad yakunu shay'un mujmalan wa laysa mubhaman in ce tasaddaq hadha ala rajulin ka dauki wannan ka ba wani namiji fa huwa mujmal domin ba a san namijin da za a ba ina fata an fahimci ni an gane ko wa'ana mujmal ya zama to mujmal ne domin ba a san wani namiji ne an mubham ne amma ba mujmal bane domin mi domin duk mutumin da kabba ka aikata daidai shi ko mujmal sai an koma wuri an nemo fassara shi kenan da zaka dauka ka ba wani namiji kai daidai ko ba ka dan bane ala rajulin amma rajulin kin dan mubham mun fahimta to hamlul mubham ala alwadih ya za mu samu wannan misali shine gashi nan sun kawo ma bayani sun kace Sheikh Shankiti ya ce al-mubhamu a'ammu min al-mujmal umuman mutlaqan fa kullu mujmalin mubham wa laysa kullu mubhamin mujmal wal mubham ala naw'aini al mubham lam yadullu dalilun ala ta'yinihi an gane ko to shine akwai mubham wanda babu dalilin da ya bayyana shi da anna ta'yinuhu la ya'udu bi fa'idatin illa al-mukallafina Allah koda ya kawo shi a dunkule ko ba haka bane babu wani abu wanda yake da alaka da shi da aiki to wannan wani lokacin in ba an samu dalili ingantacce ba da ya bayyana shi ba aiki da shi kamar al-isra'iliyat sai kai sai mutane suna ta kokarin fassara isra'iliyat karen ashabul kahfi kaza na da kaza da kaza da kaza ina nasu babu to kakkace ƙarya na kuma kakkace gaskiya na in ma aruto shi ga ahlul kitabi saboda babu da tabbacin in mun kace ƙarya ne to ina dalili in mun kace gaskiya ne ina dalili kan mabakinka al-mubham na biyu wanda buyyina fi makalin akhar wanda an bayyana shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim sai ce mi wallahu alimun hakim murjauna li amrillah an bar su zuwa ga al'amarin Allah akharuna dinnan mutun nawa da kaga ba san su ba waɗanda Allah ce a bar al'amarin su su sun kwadi gaskiya sai Allah ce wa ala thalathati alladhina khulifutu akharuna dinnan mutun uku na sannan hamlul mutlaq alal muqayyad mutlaq da muqayyad mun yi bayanin su da nau'ukan shi guda hudu ko ba haka nan bane ina fata an fahimci hmm wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim ko ba haka nan bane ulul arhami sun fi cancanta sashin su da sashi ta fuskar gado to daga wa sai bayyana shi a cikin suratu al-ahzab wa ulul arhami ba'dhum bi ba'd fi awla bi awla bi ba'd fi kitabillah min al-mu'minina wanda sai nuna cewa ashe gadon da ana yin shi ne tsakanin almuhajiri da wal'ansar yanzu ko daga baya ulul arhami saboda yanzu musuluncin ya shafe to yan uwa na jini sun fi cancanta da yan uwa na musulunci an kare kaga wannan minal mu'mini ne cikin har da sai ka gane akwai shi cikin ahzabi kuma ka gane shi na dauke da wata ma'ana sai hamlul mutashabih alal muhkam ayoyin qur'ani dukkan su kala biyu na ko akwai muhkam akwai mutashabih ko ba ka dan bari amma sai an yi hattara ƙur'anin dukkan shi ma muhukam ne wani lokaci kitabun uhkimat ayatu kuma wani lokacin ƙur'ani Allah ce duk mutashabih ne Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabun mutashabihan to can kuma rubuce ce a'a minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat to ya za a yi dush zaman to muhkam to ya zaman to mutashabih kuma ya zaman to ba'duhu muhkam kuma ba'duhu mutashabih eh aiki ya samu can inda an ka ce kulluhu muhkam ana nufin wajen kyautata balagar shi da bayanin shi da an ka ce mutashabihan fil balagati wal bayani da an ka ce minhu ayatun muhkamatun waɗanda ma'anarsu a fili take in an samu matsala gare su ake koma nan shi ake nufi wa ukhar mutashabihatun waɗanda ke rikitarwa waɗannan ana nufin waɗanda in tar rikice sai an koma zuwa ga waɗancan kaga ka bambanta kun gane ko ku gane ga muhkam da an ka ce dukkan shi muhkam ne ta fuskar bayani da hukumce hukunci da aka ce kullu mutashabih ta fuskan ma'ana da hukumce hukumci bai karyatar da juna amma da aka ce sashe muhkam to nan ba wancan muhkam ake nufi ba nan sashen shi ma'anar shi a fili take wa ukharu mutashabihat akwai sashen shi wanda ma'anar shi ta boyu sai in an ka samu matsala sai an koma ma muhkam wanga ka hai samu misali dubu cikin qur'ani Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatu fil hadin nahnu musu Allah to kaga sai wani ce maka to kai ashe Allah ba guda bane cikin ma'aki da musulunci eh kaga sai ka dauka ce a'a qul huwallahu annunu litta'zim to irin wangadan akwai cikin qur'ani nahnu nahnu nahnu nahnu inda kuma Allah ake nufi suna da yawa kun fahimta to duk lokacin da aya ta rikici sai an koma mutashabihi irin wanga misali sai ka samu misali he da dubu da aya ta sabkatacce innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannam makamashi ne da wuta to ma ismul mawsul ta tufidul umum duk abinda an ka bauta ma wanda ba Allah ba kuma antum laha waridun za ku shiga su abu jahal da sun ka samu ga su abu labin kaga makiyan qur'ani shikenan sai sun ka ce to ai shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada kanshi ni amma ana ya kada kanshi saboda kenan Isa an bauta mai mala'iku an bauta musu uzuru an bauta musu kenan an hadi kowa da kowa sai Allah ya ce a'a innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhamu ba'du waɗanda uzairu sabaqat lahum minnal husna misali kenan isa sabaqat lahum minnal husna mala'iku kuma ba su daga cikin azaba la yasuna Allah ma amaruhum yafalu ba su daga cikin wannan umumi kaga al muhkam wal mutashabih waccan mutashabih ce don tana nuna cewa kowa zai shiga wuta har mala'iku har harwa har isa da uzairu ko ba ka dan bane wagga aya kuma ta zama to muhkam wagga mutashabih ce ta innakum wa ta'budu min dunillahi muhkam kuma shine innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anhum ba'du nawa zaka samu cikin qur'ani din wannan suna da yawa ina fata mun ce kuma muhkam da mutasabe ko cikin aya guda ana samun shi ta ina saboda masu mummunan niyya Allah subhanahu wata'ala ce ni yake cewa fankihu ma qabalakum min nisa'i ku yi mi ku abre abin da muku dadi na mata shi kenan sau da ce to ayin shi kenan kenan mata ba su da iyaka sai a ce a'a masna wa thulatha wa ruba muqayyad in ba haka ba an samu matsala wani lokacin ayoyi biyu ne suna tafi tare da juna fawailul lil musallina kalimar azaba ta tabbata gami to ashe sai a bar sallah kaga nan in baka hada ba baka samu mi baka samu muhkam shi yasa abu nuwas lokacin da yana cikin bannashi tunda sun ce ya tuba ƙarshen rayuwar shi Allah shi dai mafi sani mu dai muna fatan ya musulmi ya koma ya gyara al'amuran shi tunda ba mu fatan wani shiga cikin mutum jahannama tunda ba wani daɗi da mu shi ba sun ka ce lokacin yana cikin shingiya sai sun ka haɗu da abokin shi za a je masallaci da aka je sun ɗauko hanya za a je wajen shingiya sai an kaɗu da malamai da almajirai a gyara wallahi a masallaci su mallam bawan Allah sai abokin abuno sai ce to gibo lokacin sallah yayi mu tahi mu yi arwallah mu yi sallah in an kare mu je mu shagiya ta gare ga aida dama dama abu nuwas ya ce hey da'il masajid lil ubadi yaskunuha wasir bina ko wamshi bina ila hanatil khammari yaskina ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru walakin qala wailul lil musallina oh ya ce da ilmasajid gabar masallatai lil ubadi ga masu ibada taskunuha ko yaskunuha su yace su zamana duk yana yi aluga um shi bina mutahi tai da mu ko wasir bina ila halatil khamari yasqina zuwa ga shagon mai sha da giya mu ce ta mu shagiya yace ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru Allah bai taba cewa ba kalmar azaba ta tabbata ga wadanda sun kai maye walakin qala wailul lil musallina cikin qur'ani Allah ce kalmar azaba ta tabbata ga masalla to idan mu ina sallah ka gani kuma har da kiristoci suna amfani da wannan sai Allah ya ce zai azaba ga waɗanda suke suna sallah amma sai su koyi alladina hum an salatihim sahu ko su ce maka Allah ya ce waɗanda sun kabe su almasi su za su ga aljanna إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وأنا سنك بيسو على المسيح سونا الله ذي دورا سما مكيا هذا ولا تشاء القيامة سنك تأشي دوسا لبن ذاتك كي كما نسينا القرآن ها سيكا كم مكانك a'a waɗanda sun kabi shi ko to Allah ce wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin wanda bai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ashe bai bi Yesu almasihu ba dan yayi bushara da shi to kenan ba ku ne alladhi tabauhu ba ku khalaftumuhu cikin qur'ani sai ai wasa da hankalinka to irin wannan ko to na to a gurguje wa min amthilatihi qala abubakar jassas aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah alladhi bi yadihi uqdatun nikah malamai sun sabani wasu ka ce wali ake nufi wasu ka ce miji ake nufi ko ba ka dan bane to wasu ka ce ana iya hada su a ce da mijin da wali ko ne yan halin shi zo ya aiki ya yafi misali miji na iya yafewa wali na iya yafewa idan yarinya tana karama ko ko abin da ya kama da haka ko in yaga akwai hikima da maslaha gare ta yace to fa wajaba radduhu ila al-muhkam sai Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa na fatan fice wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qitara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah an gare ko aw ya fa alladhi bi yadihi uqdatun nikah yace a maida shi ilaiha li amri Allah ta'ala an-nasa برد المتشابه to tunda an ce aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi wanda ga hannun shi yake an gane ko to ina ne muhkam yake fala ta'khudhu minhu shay'a kakku karbi wani abu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an kakku karbi wani abu duk yana nuna cewa wani na an ka hana miji ne an ka hana tunda shine ke karba to kenan shi ke iya yafewa ba waliyi ba akan shi ra'ayin da ya tafi sai kuma irin ayat na aqida waɗanda waɗansu ayoyi ar-rahmanu alal arshi istawa kaga annafi wal ithbat laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir duk ayoyin da anka ce Allah ya sifantu da kaza ka ba dora ba Allah sifat ka bar sanin kaifiya ta zuwa ga Allah ya aika ta zuwa wani tafsiri kai ka cire wanda Allah kawo kawo ka kawo taka kuma ka ƙara tawili kaga ka ci waya kakka ba kan wahala domin in ka ce istawa Allah yana da iko kafin ce ne saboda kai baka so a ce Allah ya daidaita to ai ba Allah da yadda iko ba ya faɗi waɗansu bayan shi masu da iko kaga har yanzu inda ka gudu can da ka faɗa kaga ka bar da dai Allah ya daidaita akan al'arshi yayin daidaita wallahi ban sani ba don bai bani sanin kafiya ba ban san wanda al'arshi yake ba ban san wanda Allah yake ba to ba na huta ba kaifiya a barta zuwa ga Allah amma mun san ma'anar shi a larabci ga yadda take nufi sai mu baka mulahiya as-sabi'u na bakwai tafsirul alfadul ghariba wani lafazi yazo yana da garaba ma'ana akwai bakunta ta ma'ana amma sai ka fassara shi ka diba cikin al-mufradat fi qarib al-qur'an na imamu wato al-asfahani ya fassara kalmomin al-qur'ani gurgudu nan wa amtarna alaiha alaihim hijaratan min sijjil Allah ya fassara shi da a cikin suratul zariyat dirusila alaihim hijaratan min tin domin sijjil bako ne amma tin ya fitowa fi an gane ko to sai na takwas an ta kunar kalima laha aksar min istimal fa tuzkaru al-ayatu fiha al-kalimatu allati tadullu ala hadhihi al-ma'ani huwa al-muradu fi al-aya la ghayru misali yace na takwas an ta kunar kalimatu laha aksar min istimal kalima ana amfani da ita da amfani daya fa tuzkaru al-ayatu allati fiha al-kalima li yadullu ala anna ahadu hadhihi al-ma'ani huwa al-muradu fi al-qur'an la ghayru kalima ce tana da ma'ana fiye da daya to amma sai ka ce to nan ga abin da take nufi saboda galibin zuwan ta cikin qur'ani ta hi zuwa gami ga ma'ana kaza wannan kuma ba dole bane mafi yawancin ma'anar da suke zuwa da shi take zuwa da shi don wani lokacin tana iya zuwa da ma'anar sabanin wannan wannan kuma sai malamai suke tantance shi shi ne ake kira al-kulliyatul qur'an kalima ta matsaru da inda ta zo cikin qur'ani sai a ce maka bala'i ta kanu shi ba ruwan sama ba a wa amtarna alaihim matsara eh fanzur haka to kai ne da kace nazalal matsaru kace ruwa sun sabka to cikin qur'ani ba haka take ba waɗansu malamai suka ce duk inda ka jita wasu malamai suka ce a'a ai istithna'in taban da wuri guda wala junaha alaikum in kana bikum azan min madari nan annaziru min as-sama wani ce to duk da dai nan ruwa dai aka nuhi amma an cewa akwai rashin lahiya kaga babu ne babu ne har yanzu dai zaman lahiya sannan kuma aljam'u baina ma yutawahhamu annahu mukhtalif wani lokacin ana tafsirin alqur'ani da abinda ake sa tsammanin kamar ya ci karo da juna ina fata an fahimci Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da alqur'ani a cikin lailatul qadri ko ba karan bane to kuma yace cikin watan ramadan shahrul ramadan alladhi unzila fihi alqur'an kuma ma Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka to ran musakaru da juna ba domin wannan daren yana cikin watan ramadan kuma wannan lailatul ita al lailatul qadri kuma ita al lailatin mubaraka albarka gare ta babu wani cin karo da juna sai hamlul qira'at ba'daha ala ba'd qira'o'i idan sun ka zo su sai ka dauke su wala taqrabuhunna hatta yatahurna ko yataharna to yanzu nan ba ka zakkuwa kawai ka dauki wata qira'a ka buga da gaggawa a'a ka dauke su ka ga menene alaka tsakanin su hatta yatahurna sai jini ya yanki hatta yataharna sai sun yi wanka domin ya tataharna an ka ce yataharna to sai mu dauki cewa sai jini ya yanke sai sun yi mi sai sun yi wanka in ba haka sai ka ce da jinin mace ya yanke ya halatta mijinta ya zo mata kuma ba haka ake nufi nasxu ayatin bi ukhra daga cikin nau'i na bayanin alqur'ani alqur'ani wata aya ta shafe hukuncin wata domin Allah subhanahu wataala misali ya ce fa'fu wasfahu ko kauda kai ko yafi ko ba ka dan bane na arabancin ahlul kitab ko ba ka dan bane sai Allah ya zo da al'amarin shi to al'amarin Allah ya zo da shi in ka ce sha'ani ake nufi to Allah ya zo da sha'anin shi in ka ce umarni ake nufi wanga al'amru na ba da umarni a je a yi to shi kuma qatilul ladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir shine sha'anin na Allah ko shine umarnin na Allah hatta yati Allahu bi amrihi ka ganin shahewa ne ko ko bayyana hukuncin da an kace za a bayani al na sha biyu ta'kidu ma'anan fi ayatin qad yufhamu minhu khilafu sai a karfafa wata ma'ana ko ba karan bane da wata ma'ana wadda kana ganin kamar yufhamu minhu khilafu fasawfa yuhasabu hisaban yasira alhisabu alyasir alladhi yughfaru dhunubuhu wa yutaqabbalu hasanatuhu wa yusru alhisab alladhi yufa anhu wa yakhafuna su alhisab ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna ashi at-tajawuz ne ake nufi shine hisaban yasira kuma kamar yadda yazo cikin hadisi na ummul mu'minin Aisha wanda mun sani yana cikin abin nan sahihul bukhari kuma kan bane wanda yace zalikal ard da tace fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ta ji tsoron za a hisabi yace mata zalikal ard man duqishan hisab udhu nau'i na sha uku tafsiru ma'ana ayatin bi ayatin ukhra wa hadainahu an-najdaini mu shiryar da dan adam bi an-najdaini hanya biyu a ba hanya bace ba tariqu da ba bi an-najdi tudu alaramba ko saudiya da kaje na cewa biladun najd ai wuri ne wanda akwai tudu kuma tsohon na najad shi danki to na za a fassara shi da wani abu annajide ne asalin shi tudu biyu ake nufi amma na ana nufin hanyoyi guda biyu to shi ne tunda Allah ya shirya da shi sai ya faɗe su inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga an fassara ma'ana aya da wata aya nan ba lafazi na dai an ka dauka ba kamar ma'anar ta an ka diba a dunkule sai an ka kawo abin da zai fassara ta yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard ko law tasawwa bihim al-ard da sauransu kirawoyi daban-daban kasa ta dace da su yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada wa yaqulu al-kafiru ya laitani eh kuntu turaba na sha hudu ma'rifatu al-lafz aw al-uslub al-warid fi al-qur'ani ala ma'na al-muttarid shine gonga al-kulliyat al-qur'aniyya ka san uslubin da qur'ani yake amfani da kalima fa qul halaka ila an tazakka sun ka ce ila an tuslim qala wa tazakki fil qur'ani kulluhu al islam sun ka ce duk inda ka ji kalima ta tazakka ta zo tazakka to tana nuna kamar shiga musulunci to irin wannan in ka gane cikin ulumul qur'an da littafin tafsiri kai bincike domin tana yiwa galibin ma'anan ne ba ko ina bane yake zuwa da wannan ina fata an fahimci ha الخامس عشر جميع تفاصيل القصة شيني كزو إنك استقصة كتترو نصوشين da suke alaka da ita sai ka dibi menene alaka tsakanin wancan lafazin da lafazi da wancan wuri an ce kaza da wancan wuri an ce kaza Allah ya ce wa id farqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun Allah ya ce to nan ya yanki mi ya raba teku biyu saboda ku kuma Allah ya ce ya tsiratar da su kuma ya ce ya nutsar da fir'auna kuma suna kallo to nan yaya ne Allah ya rabar da tekun kaga ba faɗi ba ya Allah ya tseratar da su ba faɗi ba ya Allah ya nutsar da fir'auna ba faɗi ba to in ka koma faraqana bikumul bahara da an ka ce Allah ne ya tsaga tekun a'a ba Allah ne magana kai tsaye ba umurni da ba annabi Musa an gane ko anidrib bi asakal bahar to yanzu Allah ne ya tsagar da shi ko annabi Musa a annabi Musa ne Allah ne ya tsagar da shi amma ya ba annabi Musa umurni domin buga sanda annabi Musa bai sai tsagace ku ba in ba da izinin wa ba Allah to ta bude yanzu sai kun ya tsago biyu ya yake sai Allah ce fanfalaka fa kana kullu firqin ka tawdil azim to bayan wannan fa hanya an yi musu fadrib lahum tariqan fil bahr hanyar nan kuma a'a ba wai hanya ce ba adiya busassa inda teku ta zama ai ya kamata a ce da ya jayi akwai akwai ruwa to fadrib lahum tariqan fil bahr yabasan busassa hanya ce amma da rasin qur'ani ta bushe dan a nuna maka akwai mu'jiza a wurin fa an je na ku mun jirta da kowa garkon ala fir'aun ya an ka nusar da fir'aun da mutanen shi shi ma sai an gaya maka ga yadda an kai fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fa awhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qat-tawd al-'azim wa azlafna thumma al-akhirin wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin inna fi dhalika la aya kuma bai kare ba wa aghraqna ala fir'auna nan mujmalli to shin fir'auna da mutanen shi tunda ba na ala fir'auna yake mutanen fir'auna to shi fir'auna ha an nutsar da shi ba nutsar da shi ba tunda fir'auna da ban mutanen shirwan shi ma yana ciki to koma cikin suratu yunus kaga shi ko yadda an kai shi wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون هذا to in ka zo ka kace shikenan kaza kaza kissa kawai kana iya hada ta kissa wanga doktora ustadu doktor Fadil Samar Ra'i a cikin at-ta'birul Qur'ani sai kebe wani wuri ya kawo ayoyi wanda ake yi ma kamar kissa misali sai kebance su abin da kira alhashdul fanni cikin ilimin balaga aka kiran shi hashdu shine taro alfanni na fanni na ilimi amma na ana kiran shi a cikin alqur'ani kamar almuqarana al-ijmal wa tafsil saboda ta kissa za ta zo a wuri an fadada ta wani wuri kuma an zo da ita a takaice sai ka hada kaga can an ce kaza can an ce kaza za mu hada su sai dauko kissa ta annabi adam ta zo a bakara ta zo a araf ta zo misali a cikin suratul hijr ina ganin nan ya kaban sani ba ya kara da kuma cikin suratul sad haka dai to menene can an ce kaza na an ƙara kaza shi yasa in ka zo tafsirin qur'ani sai ka ce to menene alaka tsakanin su in ba haka ba akwai matsala ina fata an fahimce misali a gurguje kafin lokacin mu ya ƙare mu ɗauki kissa misali ta wacce ce nake son in ba da misalin ta gani saboda ta zo kamar yanzu misali kissa annabi musa a cikin bakara an ka ce fir'auna wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab sai ce mi yuzabbihuna abna'akum a cikin ibrahim sai ce wa idh qala musa liqaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab sai ce mi wa yuzabbihuna abna'akum akwai wawun amma cikin ali cikin araf sai ce mi yuqattiluna abna'akum ko yaqtuluna ina fata an fahimci tunda na fi akaranta yaqtuluna abna'akum to a nan shin menene alaka tsakanin yaqtuluna da yuqattiluna tashin farko yaqtuluna suna kashewa yuqattiluna suna karkashewa to yaqtuluna suna kashewa bai kai yuqattiluna ba ma'ana can farko farko dukkan lokacin da fir'auna fara yaqtuluna har an ka haifi annabi Musa yana kisa har an ka turo annabi Musa yana kisa to shi yuqattiluna nan nan shine da wato sun karkashe kashi na gilla dai kenan to can cikin bakara ce yuzabbihuna abna'akum ya fassara al'azab ya sumu na kumsu al'azab to ga irin azab ki suka yi zabbe hula abu na'akum can cikin ibrahim ya ce wa yi zabbe hula abu na'akum waɗansu malamai suka ce to nan ba wannan azaba yake nufi ba kenan al'azabu daban yi zabbe hula shi ma wani nau'i ne na azaba to a nan mine ne alaka da yi zabbe hu da yi kattilu ka gani eh yan an yanka zai mutu to na ji wannan yanka wadai za a yi mutum ya mutu a'a shi yuqattiluna amni kisa ana iya nutsar da mutum cikin ruwa ya mutu ana iya halbe mutum ana iya sa takobi ana iya kunna mutum wuta ko ba karan bari amma yuzabbihuna sai nuna nau'i na kashi ne da yuqa hadha huwa al'alaqa bainahuma ka taba tsaya kai lissafin wannan kisa daban to wace hanya aka kashe shi wannan ta nuna katala ya kashe amma kaifa qatalahu bisikini bizamai ba gane wannan ba jam'ul ayatul lati tatahaddath an mawdu'in wahid ka hada ayoyin da suke magana kan abu guda misali kiyama ayoyin da suke magana kan kiyama ya za a tayar da mutane ya za a koro mutane ga sunan to kaga shikenan sai ka har hada su to wannan suna magana ne kan maudu'i guda sunayen qiyama alqiyama as-sakha at-tamma ko ba haka nan bane al-qari'a al-ghashiya ko ba haka nan bane al-haqqa sannan kuma tana da sunaye masu idafa yawm al-fasl hada yawm al-fasl alladhi kuntum bihi tukadibun domin ranar ana rarrabewa yawm ad-din ranar sakamako ce sannan mutane za su nuna sakamakon su ina fata ku fice ni ha yawm at-taghabun ranar hasara nan na kafirai sun hasara yau mutum da sara'irar na za a tura asirin waɗanda abin nan Allah rufe muna asiri duniya da lahira ga shi nan dai yau ma layan fa'u malun wala babulun duk waɗannan alaƙoƙi ne da wannan yi ne ki da su yau mai firrul mar'u min akhihi duk ɗauko wannan za ka samu waɗansu abubuwa na sha bakwai shine an yi zukar fil qur'ani amrun thumma yuzkar fi makanin akhar wa qu'uhu wannan sauki ne ma ya taɓa bayanin shi da cikin muzakkira wa amanahum min khawf annabi ibrahim ya roki Allah ya ce rabbi ja'al hada baladin amina duk nan ba umarni ba Allah ba amma ya roka kuma Allah ya ce wa amanahum min khawf kaga an karbi addu'a shi yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum an karba duk addu'o'in da sun ka zo da na kafirai da na musulmi da na waye ne duk sai ka dauka shi an karba ko ba a karba ba shikenan haka ne kamata ka duba takka kalli kawai addu'ar da yi shin an karba ko ba a karba ba musulmi na yi ta ko kafiri annabi na ko ba annabi bane an karba ko ba karba ba na fata ofici Allah ya ce walaqad arsalna ila umumin min qablik qul ara'aytakum in atakum adhabullahi aw atatkum as-sa'a aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a to kaga wani dan ta'adda sai ce to ai kiyama ma kidan ba ta tsayawa ba tabbaci aka ce me yasa ya ce to Allah ya ce qul ara'aytakum in atakum adhabullahi aw atatkum as-sa'a biyu kenan ko azabullahi hausa a ghairallahi tad'una in kuntum sadiqin sace mi bal iyyahu tad'una kaga Allah dai ake roko ya dauke wannan sai ce fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai Allah ya dauke abinda kuke kiran shi zuwa gare shi kaga da qiyamat da mi da al'azaba sun kace kenan tana yi an karuki Allah sai doki sai ke kiyama sai a Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika wanga bai shiga ciki ba aman furu الوجه الثامن عشر نشاطرة التفسير بالسياق كانوا كي سياق آية نغاني كو شيني نشاطكوس ديتي وما أدراك ما العقبة سيفسرها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة كما كان وما أدراك ما هي اتمي نار حامية الوجه التاسع عشر نكر شيء أن يختار المفسر قولا في الآية سواء كان نحويا أو بلاغيا أو فقهيا استنادا على آية أخرى كنا سيما المتين يذابي ولموضوعي كون zai son kana son kai bayanin shi ne ko ta fuskan nahau alfa'il fil qur'an al-karim ko balaga misali uslubul kaza fil qur'an al-karim ko fiqhu ahkamud dam fil qur'an al-karim ka dai dauki wani abin ga ko na aqida ko na kaza ko na kaza to sai ka dauki wannan sai kai bayanin yadda yazo da irin yadda wato za a bayani shi ina fata an fahimci kaga misali in ka dauki al-qalbu amradul qalbi fil qur'an al-karim kaga mawdu'i ne ya shafi aqida ya shafi kuma mi ya shafi shin ƙur'ani ya yi bayanin akwai maganin cututtukan zuciya irin waɗannan ko babu hypertension hypertension akwai bayanin cin ƙur'ani ko babu ceto a jumlatan akwai don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati ma fil ard duk doktan da ya bincike ya gano wani magani na ciwon zuciya to Allah ne ya hore abin da ke cikin samai da kasai shi maganin ba cikin samai da kasai cikin ina ne an gano shi an hitane da cikin samai da kasai Allah ne ya hore wannan وننزل من القرآن ما هو شفاء القرآن يشي na maganin cututtukan zuciya kuma yana maganin cututtukan mi jiki don ba a cewa min alqur'ani sashin qur'ani na ga magani duk qur'ani magani ne babu inda za a karanta cikin qur'ani ba samu shifa'u ba sai dai wani wuri yana da alaka da sihiri a karanta shi saboda warware sihiri to mun gane wannan to amradul qulub akwai ma'anawiyya akwai hissiyya to ma'anawiyyan nan sai ka ɗauke su su ne wato waɗanda cututtukan da zukata take abin ka waɗanda duk duniya ba a samu maganin su sai cikin qur'ani akwai wani ciwo jama'a suna na girman kai wai a amerika ko a faransa ko a rasha ko a dubai kun taba jin wani komprime da an kawo maganin girman kai a a sayo akwai daga cikin ciwuka akwai munafinci ana samun maganin shi sai cikin ƙur'ani da hasada to duk suka koma ƙur'ani ya faɗe su daga cikin shi akwai attaba bal taba allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa akwai alkhatm khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawatun wa lahum adhabun azim akwai arrainu kallabar rana ala qulubihim eh ma kanu yaksibuna sannan akwai al-inkar falladhina la yu'minu bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun akwai an-nifaq fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhum wa kanu yakdhibun akwai al-insiraf sarafa Allah qulubahum eh bi annahum qaumun akwai alghilaf wa qalu qulubuna ghul bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sai ka tattaro cututtukan zuciya alqasawa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw shaddan qaswa to ga cututtukan miye maganin su mi addalilin qasawat fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya tsawon lokaci na daga cikin sababu asawatul qulub ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم an jima ana banna an ga sakamako bai zo sai ana tsammanin ba a komi a'a za a yi da sauransu to don haka irin wannan ka samu maudu'i to haka ne in kana tafsirin qur'ani kullun za ka iya fahimta in ka fahimta na ka'idodi ga wani abu sabo zai iya shigowa amma kawai ka ɗauki littafi guda kullun wata shidda ka sauke mutane jalalai ne wanga gidan rediyo ka tuma wancan kuma kaje ka dauko ka duk wata shidda sai ka sauke qur'ani ko shekara guda ko da aka shekara 30 kana tafsiri kenan kai sabka 30 in mai yin sabka biyu na ga shekara kenan sabka wato 60 60 kuma kullum wanda ka fassara waccan ita ba ka ka fassara wanga aba jama'a sabka 60 Allah ya kyauta to waga muzakkira ta kare bayan sallah sai ku zo wancan bayani da yake da muhimmanci shi ko ta fuskan manhaji na yi muku bayanin shi sati mai zuwa in akwai rayuwa sai a zo da littattafai mu fara karatu abinda muka faɗa zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh